أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم الأزم السلام عليكم آه، من دا كان كراتمنا واتو littafin tarikh hawadith wal ahwal annabawiyya na Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hassani al-Makki ana ji Ah, wannan shine zaman mu na biyu in ba manta ba a zama na farko muna mun shiga al-qismul awwal bayan muqaddima ko Ah, mun tsaya a daidai kan nasabu sharif nasaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nasaban sa mai girma duk abin da za a faɗi na annabi sai an ƙara da mai girman nan yaduhu sharifa na sabo sharif ana ganewa ko menene in ya dangance shi dole sai an ƙara da kalmar girmamawa yawwa huwa sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab ibn murrah ibn ka'b ibn lu'ay ibn galib ibn fir ibn malik ibn nadr ibn kinanah ibn khuzaimah ibn mudrikah ibn ilyas ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى إسماعيل ابن خليل إبراهيم عليهما السلام وانا نسبة من البركة من زال صلى الله عليه وسلم شيد كان سينا نسب ينا أنا رويته تعورين شي yana nasabta kansa zuwa ma'addib ne adnana ne yake tsayawa eh cewa sayyidina muhammad dan abdullahi sayyidina abdullahi ya rasu shekaransa 25 ya su kuma mutane sallallahu alaihi wasallam yana ciki a- a mafi yawan a mafi ingancin zance ana ganewa wadan suna cewa yana jariri amma gaskiyar magana yana ciki shine magana mafi inganci eh sai Abdul Muttalib shi kuma Abdul Muttalib din nan wato sunansa na asali ana ji shine Shaibatul Hamdi shi Shaibatul Hamdi yana da ɗan wani farin gashi a nan gaban kansa sai ake wasu shaibatul hamdi shi maha- ba- babansa hashim yana kan hanya ne zai tafiya sham da ya zo madina sai ya samu wata mata mai daraja mai ɗaukaka matar saboda tsaban ɗaukakar da cewa ake ma wato ita in ta zo auren miji za ta aure shi kan sharuɗanta ne me kuma sharuɗan nata shine wato wato ba za ta sai dai shi ya tare ba ita ta tare ba ana ji- miji sai dai ya tare a gidanta kuma ciyarwa na kanta kuma to a lokacin abinda ba shi ke cewa kowa ke son ɗa na gari a wuri isassa ko ba haka hausa ke cewa ba to a lokacin tunda ba za ka ce bari ka auri yar shehin malami mai karatu don gidansu gidan malamai ne a samu yawa masu albarka ko yar wani ba annabci a lokacin ba ka ce bari ka aure a'a me ake a gane yar girma tsatson girma to shi girma halittarsa Allah ke sa a zuci girma daban girman kai daban ana ganewa shi girma a halaye mutum ake ganin su kafin mu wuce nan wurin ana wata hikaya mai ban dariya mai ban mamaki ko wata rana ana wani gari sai wani ya shigo gari yana cewa jama'a wa yake so in bashi labari amma na saidawa duk mai so in gaya masa labarin da bai sani ba dangane da kansa ya nemo yana yawo yana fa yadda wani ke cewa da- yadda suke yadda masu yan gongo suke cewa a sai kwalba a kawo kwalba mu saya ko a kawo ana ji a kawo kaza mu saya shi kenan sarki ya ce a kawo masa shi fada ana ji yan uwa sarki za a kawo shi fada ana kawo shi fada sai ah, ya dubi naman da aka kawo masa abincin ma sai ce duk yadda aka yi wannan wannan ragon aka ce me zai ce kan abincin da aka ce wannan ragon duk yadda aka yi ya taɓa shan nonon kariya naman ragon bai gani aka ce aka yi sani ya ce ai a fili yake ai ai a bincika eh suka ce kwarai kuwa uwarsa tana haifansa ta mutu sai aka samu ta kariya tana da nono sai aka bashi ya sha Ya ce ba ya ga gani ce, ai naman in an soya dole zaka gani kaza ya faɗi dalilansa gashi a fili su ma suka gani sai sarki ya ce kai wannan tunda na ga da gaske ke kai kuku na eh wannan bakon na ka kara masa dana ce ka rike yanka masa kaji da ya safi da yamma ka kara masa kaji biyu safe da yamma shikenan da aka kwana biyu sai ya ce to ranka daɗe magana fa yanzu ta girma ce me yace yanzu ka akan kanka zan baka labari ya ce karka ci tsoro ko me yace ranka daɗe ka bani aminci kan rayuwa ta ce kwarai ya ce to me martaba ya yafe mu amma kai ba dan marigayi sarki bane ya ce mene ce kwarai kuwa kuma ka ɗauko jatumarka aka je aka tattaro tsoho aka zo aka shirge ta ya aka yi sarki ce wallahi in ba ta faɗi gaskiya ba ita ce to gaskiyar magana babanka wanda ake cewa babanka sarki ba shine babanka ba abin da ya faru shine shi in ya auri mace aka shekara guda da ita ana ji da kyau bata aihu ba to yanka ta yake sa yake a kashe ta sai ya auro sabuwa ita ma ta shekara bata aihu ba sai sa a kashe ta haka ake to da aka auro ni na tabbata inda suka tafi ni can za a kai ni to da a kashe ni shine sai na nemi kukunsa mai mara abinci sai muka kwanta da shi dama ya ce yadda aka kai ba dan sarki bane kai dan kuku ne sai da ta zo ko ta faɗa ta ce lallai kuku ne mata ciki ki tun ba ki ta ba shi mutum ya ce ranka dai kai ba dan sarki bane kai dan kukun sarki ne sai ce ya kai ka sani da aka kyauta ko ta faɗa ta ce wallahi da ta ga zai kashe ta ne sai ta nemi kuka mata ciki shikenan sai zama sarki ta murna an samu juna biyu to ita kan ba zai kashe ta ba ta tsira da ranta ta ga to kai ya aka ka gane sai ce gaskiya ne mai sauki ya aka ce su yayan sarakuna a jininsa sarauta yake dalili in ka faranta yayan sarakuna da in sun zo ma kyauta wato sulallan gwal da sulallan azurfa za su baka kai gudunar da na faranta maka kai sai ka ce a kara mu abinci da na barin dama da suka ce a kara mu adadin kaji biyu da kaji da yake ma a kara mun biyu sabi da yamma sai gane a jinin ka ne baban kuku ne ba sarki bane inda baban sarki ne sallan langon zaka bane abun bai kaucewa to shi ne sai to to ana jin wannan to dan girma da halayensa ake ganewa to sai da na hashim da ya zo wucewa wannan baiwar Allah sai ya ga darajar ta me yasa ya ga darajar abin zarawa kuma wannan magana yiran a hala ake ganewa kawai ta ce ita wallahi aure a wurin ta darajar sa ya wuce a ce wai a biya ta sadaki a aure wallahi sai da ita ta kashe kuɗi da ita ta hidima ta wuce a ce wai miji ce da sai da ita ta ciyar saboda sharuɗanta miji ko in yi zo ana ganewa hashim ce to ni zan aure ta ne ba don ko dan na tabbata in kana so ka haifi ɗana babban yaro babban ɗa mai daraja ka wuri isassa wannan isassa ce tabbas sai ya aure ta a nan madina da ta zo aihuwa sai ta haifa masa shebatul hamdi ya da yana dawowa ya rashin lafiya ya rasu a nan ta haifa masa wanda ake kira abdul mutsalif kenan da ya taso ya girma ya karfi sai bayan ya kawo girma ana wucewa a gari mutanen makka suna wucewa sai wani ya zo sai ganshi ya zama yaro mai karfi yara suna kokowa da shi irin wasan yaran nan duk yaron da ya kama shi da kokowa sai da ga ya kifar da yaro a to tsatson shugaba da tana cikin sa ba inda ne Musa fa wa kaza Musa daga raba fada ana gane ba daga raba fada ne Musa jira fada da ya hankade ba kifle ka ga katti ne kifna wannan ba ana gane ba to amma na hankade shi faɗi mutake ba ma da niyan kisa ba to sai aka sai ba da shawara sai ba babbansa shawara muttalib muttalib dan uwan hashim ne ƴaƴan abdumanafin ne ƴaƴan abdumanafin manya guda hudu ne abdumanafin kamarul babha'i auladuhu arba'atun ula'i muttalibun wa hashimun wa nawfalun wa abdul shamsin hashimun la yajhal muttalib shine kakansu imamu shafi'i ana ji mazhaba shafi'iya sayyidina hashim kakan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama shi kuma naufal shine kakansu jubair shine kakan jubair ibn mutim ibn adi ibn naufal ibn abd manaf ana ganewa banu naufal su kuma shi kuma abdu shamsu shine kakan banu umayyata dan shi ya fi umayyata din kakan su sayyidina usmanu kenan su ma'ayyata bin abi sufyan da sauran banu umayyata ana ji to da kuma suruki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan abul as ibn rabi mijin sayyida zainab shi ma ba abshami ne jika abdu shamsu to sai ya dawo to da ya dauko shi daga madina aka ce dan dan uwanka nan ya fai kawo karfi dan uwanka marigayi hashim aka ga mutsalu kenan da mutsalu ya dauko shi a bayan raƙumi yana dawa da shi daga sham to kura kowa san sahara madina ta hanyar makka da madina kura ya turbide shi sai aka dauka da ya je sham ne ya siyo yaro tunda ba san shi ya tafi ba yaro ya dawo da yaro kuma cikin kura ba a gane yaron ba ko da ba san yaron ba a madina aka haife shi sai aka ce mutsalibu ishara abdallahu mutsalib ya sai ya sai ba daga shan shike zaka shi abdul mutsalib ta inda ya samu sunan kenan ba suna ba ba wai ba mutsalib din bane ibnu hashim dan hashim da muka faɗi dazu wanda shi a wasa madina aka haife shi hashim ko dan abdul manaf to abdul manaf dan kusai ibnu hakim abdul manaf ba shi kane dan kusai ba akwai abduddari akwai sauran yan uwansa to abduddari shine babban dan kusayi ibn hakim ibn murra shi abduddari shine babba to ka san hadisin da an sallallahu suke cewa lam yazar rabbi yanquluni min al aslab at tayyiba ila al arham at tahira min ladun adam wa hawa ila abdullahi wa amina musaffan muhazzaban la tatasha'abu shu'batani illa kuntu fi khairihima ba taɓa rassa biyu a kakanni na ba sai ya zama wanda nake ciki su ne suka fi daraja wa ma masani shi min amil jahiliya so da aka zo ƴaƴan kusayyu a kowace reshe kaga mun je mun je ƴaƴan hashim kaga abdul ya fi daraja ko mun je abdul mun je abdul manafi hashim ya fi su daraja to yanzu gashi ƴaƴan kusayyu fa ba abdul manafi ne babban dan kusayyu ba abdul dalib amma haka kawai tun daga wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sai fi daraja ya fi kwarjini ya fi soyuwa kowa ya fi ana ganewa duk aka tare kowa wurinsa ba ba a ganin babban wa abin ya dami baban shi kusayu da ya zo rasuwa sai kira babban ɗan abdullahi abdullahi kane babban ɗana amma ba san me yasa ba jama'a ba sa ganin ka da kima ba sa ganin darajanka ba sa ganin kuma amma zan ma wani abu da ko ba sa so dole a ganka da kima daga yau ba mai shiga ka'aba sai wanda ka buɗe ba ga makullin ka'aba na burma dan dama kusayyu shine saka ma sarkin shine sarkin makka shi ya yaki jirhuma ya kwato banu kuza ya kwato makullin ka'aba hannun su ana ji ya kwace makullin ya kwace garin makka da ya mai da qurayshawa ƴaƴan firu dan malik su ne qurayshawa ya kwato musu haƙƙin sun cewa ka'aba ta su ci baƙi da suka kwace garin aka kwace to sai ce ga mu kullun ka'aba tun da kai ne babban ɗana ga zamzam a ga lokacin zamzam din an rufe ta dan su da suka ga za a ci su yaƙi za a kore sai suka ci suka rufe rijiyar zamzam din a lokacin bari sai dai a jaye wahalar nemo ruwa daga yau ba mai ciyar ba mai ciyar da alhazai ba inda alhaji zai ci abinci sai a gidanka daga yau ba mai shiga darun nadwa sai wanda ka buɗewa daga yau babu kaza sai to dattijan nan kusai da ya zo rasuwa ya rasu ya bar sai ya sauransu kace ai ba zai yi ba kai ma ko cewa aka yi ka kwashe su duka sun ba yawa ba kai so ba dole aka aka rarraba sai aka bar abdullahi ne makullin kaba banu abdullahi suke da makullin har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya har ran da ya ci makka usman ibn abi talha al-abdari mana jika abdullahi kama al-abshami jika abdullahi ana gana shi yasa da da annabi sallallahu alaihi Usman dan Abi Talha ya kawo makullin Ka'aba yazo zai mika sai Abbas na wani yace ij'al lana al-hijabata ma'a siqayati sallallahu alaihi ya sallah hada mana makullin Ka'aba da shayar da da da shayar da zamzam Allah ya maka salati mu banu hashi tunda shayar da alazaina hannun mu ne to da ya jan faɗa ka sai mai da makullin sai gibi kowa shi shi Usman na bi tsala din ta da bice hatil bifta ya Usman Usman mi ko makulli mana sai ɗauka ya miƙa sai Abbas ya maimaita ya ji Allah dal hijabata ma siqayati sallallahu alaihi ya zalla haɗa mana makullin kaba da shahada Allah Allah da ya maka salati to yana gani ai tunda da gasken ne annabi ba hashimi ana gani ko Abbas din babbansa ne yana cewa haɗa mana in ya haɗa ya haɗu ya fita gidansu kenan da haka sai ya sake kin miƙowa ya mayar a na uku Abbas ya nanata annabi ya cika makulli sallallahu alaihi wasallam sai ce ya so ga ta amana tun da tun a jahiliya tun bai musulunta ba san da annabi da rike amana sai ce ga kullun amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba aka bude kaba aka shiga wata riwaya an yi nafila raka biyu wata riwaya addu'a akai riwaya tsakanin ibnu umar da da bilal ne ko da bilal da usama riwaya ta bambanta anyway da tsira da abinci sai aka ji sabon wahayi ya sauka masa a cikin kaba shine faɗin Allah inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا كو سي أكا جاب تينا بي أبي سي تي خذ مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء عثمان كما كلين يو رانا تشيك الكوري يو رانا يو أنا جي wato ranan duk hali na kyautai shine birru wa an tambaye birru walakin birra irgo ka gago ne hali na kyautai bai shiga ba من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب وآتى المال على حب المال fa ba bai son kuɗin ba ala hubbi ba wai akan son Allah bane kan kan son kuɗin ne ala eh zawil qurba wal tamal wa qama salatu wa zakar mufuna bi ahadin al yawm yawm birr wa wafa al yawm yawm birr wal mufuna idza ahadu kaga inda birr ta samu yau ranar cika alkawari ne wal mufuna bi ahadin idza ahadu karbi makullin ka Usman sai Usman ya karba yace ku za khalidatan talidatan la yanzuha minkum illa zalimun afajir au kama ka ka rike makullin nan din din din ba mai kwace ta hannunku har yanzu tana hannunsu yanzu ana ce musu banu shaiba akwai shaiban shi jikan Usman ibn Abi Talha ne banu Abduldarin ne har yanzu magana da ke nan shekara dubu da ɗari makullin ka ba na hannunsu sai sun buɗe ake shiga ana ganewa tun da ya ce annabi amana kaga sauran yanzu sun san ma bai hannun bani mashi misali yana hannun waɗansu ne misali kuma shugaban halitta shine bahashimi amma sun yana yana yana masallacin ne ba wai wani bahashimi ne ke kula da kan zanzan ba amma mun kullum kaba kuma saboda annabi ya ce ku za khalidatan talidatan la yanzu aminku ana ganewa sun san ko na bani hashimi annabi ya tabbatar musu yana hannun abbas har ran da ma za a shayar da alazai da annabi zo ya ce wallahi ba dan kasara kunan duniya su kwace muku shayar da zanzan da da hannu zan diga ba ina ba dama amma yau daga nayi ko ni fasara ke zo bayana zai ce shi ma sai dai a bar kowa ya kauce shine zai shayar da alazai gare bar muku abin sallallahu alaihi wasallam za lokaci ko da sauran to ana ji yan uwa to wannan wannan shi ya bada dama muna magana ba abdimanafin eh abdimanafin ne kai wannan magana ko to shi gwadon kusayyu waye kusayyu kusayyu dan hakim ibn murwa kilab din nan sunansa hakim maulana shi da kansa ya gyara mu wannan wata rana ya kira ni ce in biya masa wannan sarsala da na biya da na zo kan abdimanaf ibn kusai na ce ibn kilab ya ce a ibn hakim ibn murwa idan ka bi tarihi za ka samu shi hakimin murra farauta ne sana'arsa dama farautar mutanen makka a sana mutanen makka farauta ne tunda ba kasar da za a yi noma ana ganewa daga farauta ne sai kasuwanci lila fi ƙarashi ila fi rata ta yi wasai tafiyan kasuwanci ne kuwa ana ganewa to sai ya zama yana da karnukan da yake zuwa farauta da su sai ana ta musu kilabu hakimin karnukan hakim ɗan murra ana ji to daga baya kuma saboda lokaci ya tsawo sai sai abun ya wuce kamar yadda hausa ake ce mai suna abdullahi ce masa audu in shiru ka gane ko yarbawa ko ba su ce audu ba sai su ce laye kawai eh aka ji sun fita ce laye to abdullahi ne ya ce alhaji laye in abdulaziz a ce lasisi Abdulhakim a ce Hakim, ana ji, abdulsalam za ce salami abdulsalam za ce rasaki ba za ce ba ba wai ina izgilancin wani bane al'adunsu ne ana ganewa don wannan ma'anar ta fito a fili to shi kuma kusayyu akwai wansa ana ji sunansa zuhratu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk ƴaƴan hakimin murrani lokacin da shi hakimu ɗan murra ya rasu ana gane karatu sai uwar sai ta bar babban wan shi zuhuratu kenan shine kaka sai da amina zuhuriya shine wa kusayi kuma kakan sai na abdullahi ana ganewa to zuhuratun nan sai ta bar shi a makka tun da shi babba ne sai ta yi aure can wajen banu kuza'a sai ta tafi da da kusayi yana karami ta je da shi yana karami har yayi wayo ya girma shi ma in yara suka kama shi da kokowa to me wanda shugaban halitta ke jikin sa kam kama ba sai an gama ka ba in yi tikaro da ƙasa yaro ya rasa abin cewa sai ce ha sai wani yaro ta sai masa guri ka zo nan kana in mun kama ka da kokowa ka kada mu ka kada mu in kai jarumi ne ka koma ƙasar kuma ai nan ba ƙasar kuma kai ba dan nan bane shi ku lokacin duk bai sani ba ya dauka mijin jatuman nasa shine baban shi sai shiga gida yana kuka yan masa gori yace mama wai da gaskiya shi ni ba dan nan bane wannan tace ka daina kuka iyayenka sun fi mutanen garin nan daraja iyayenka a duk laraba su kaɗai Allah ya zaɓa su zama makotan shi su masa gadin ɗakinsa su kaɗai Allah ya zaɓa su zama jiranun lai a kaba da haka wannan ba abun kuka bane abun murna ne ma to shine sai ta shirya shi ta kai shi daga baya da ya girma ya kawo ƙarfi shi ya zo ya yaƙi ya kwace garin makka a hannun ƙabilun laraba da suka kwace ka'aba suka kwace zamzam ana ganewa shi ne jamku da suka ga za a ci su da yaƙi ne da suka zo bari garin dan keta bayan yaƙi an gaji an je ƙarshe da aka yi shari'a shari'a ta faɗa cewa lalle garin nan amma da mutane ƴaƴan Isma'il suke da garin suka so yin kenan aka bar musu da komai to suka zuga sai suka sa duwatsu suka rufe suka rufe zamzam zama tarihi sai zama kaga kishi ma sai koriyan garin kenan ana gane ka rufe rijiyar zanzan din ya zama ta rufe yawanci suka bar garin to wannan barin gari da suka sai ya sa mene sai ya sa kusai ya zama kamar shi ne sarkin maka ana ganewa tunda shi ya kwato musu yanci so ka ga nan ma tare da shi fa zuwartu kakan sai da amina ne kakan mahaifiyar manzon Allah ne amma da yake lokacin ɗaya yana jikin ubansa ne kan yaje jikin uwa kaga kusayin ne kani amma sai shi Allah ya bawa darajar da ya zo ya kwace garin bawan ba bawan zuratu ba tunda lokacin zuratu yana dauke da tsatso ne na mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi da yana jikin uba ne ba yana jikin uwa bane to sai zama wanda shugaban halitta ke cikin tsatson sa din yana kani sai zama shi ya fi daukaka saboda mata sha'abashu batani illa kuntu fi khairi ma ana gane wannan to sai hakimu dan murra shi kuma hakimu dan murra a nan ne manzala sassan ke haɗewa da abubakar a kaka ɗaya murratu kakan manzon Allah ne kuma kakan abubakar a baya kamata in gaya muku da usmanu da manzala sassan suna haɗewa awa a abdu manafi hashimu ne kaka annabi sallallahu alaihi wasallam abdu shamsin dan abdu manafi kakan usmanu ibn affan aliyu ba sai na gaya muku ba Abdulmutalib ne ya haifi baban ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullah shi kuma ya fi Abu Talib ana ganewa in ka dada nausawa ka ci uba ɗaya biyu sai ka ji inda kakan Usman yake Abdul Manafi shine kakan shugaban da sallallahu ko kakan Usman dan shi ya fi Hashim kakan Annabi sallallahu alaihi da Aliyu kuma shi ya fi Abdul Manafi shi ya fi Abdul Shamsin kakan Banu Umayya tauciki da Usman to shi ko Abubakar anan ne Murratu dan Ka'ab shine kakan annabi sallallahu alaihi kuma kakan abubakar kakan abubakar sunansa taimum ibn murra kakan ma'aiki sunansa hakim ibn murra kaji inda hakimu dan murra da taimu dan murra suka inda abubakar annabi sallallahu alaihi da sayyidina abubakar suka da abu daya murra din nan ɗan Ka'ab to idan ka je Ka'ab ibn Lu'ay kuma shine kaka Annabi sallallahu alaihi da Umar ibn Khattab sunan kaka Umaru Adi ibn Ka'ab shi banu addini al'adawi ana ji to Adi ibn Ka'ab ana yake hada da kakan Annabi sallallahu alaihi da kakan Abubakar da kakan Usmanu da Aliyu su haɗe da kakan Umaru ana shi murratun nan shi ne kakan bai tsira da aminci sallallahu kuma kakan abubakar don shi ya fi taimu dan murra kuma kakan usman don shi ne kakan abdulmanafi kuma kakan aliyu don shi ne kakan abdulmutalib din da shi ya fi baban manzon sallallahu da baban aliyu ana gano to a ne kyaɗa da kakan umar kuma adiyu dan ka'ab ibn lu'ay ana ganewa to za mu tsaya nan saboda lokaci insha Allah sai mun dawo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح المعولك والخاتم لما سبقنا سلاك بالحق والهدي إلى صدقكم سكين الأبداد سلام سلام سلام السلام عليكم ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله